أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا يمة الشقي دري لنا بهذا المهدر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالزفر بايعك السلام عليكم ورحمة الله تيسير الوصول إلى هدرة الرسول نعم بسم الله Bismillahi Rahmanir Rahim.
da sunan Allah mai rama mai jin kai Sadun.
harfu sadi Mm, Sahautu an al-ghidil hisani wala ashu.
sahautu anil gidil hisani na watsake daga ‘yan mata mani'imta kyawawa, wala asu anil Mustafal Mukutari, amma ba zan taɓa watsakewa ba daga Mustapha abnabi abin zaɓi, Annahu lanhu manna wa hu anhu wanda katarninsa nake katarta.
ma'an fuadi.
Maha kulla gairin ya shafa dukkan waninsa, an fu'aji ga barin zuciya na.
Mm, Wa innahu kuma ka ce ya shafa dukkan wani Allah gabarin zuciya na wa innahu yusabbitu fihi al-haqqa shi ko sai ya tabbatar da gaskiya wato Allah a cikin zuciyar wal haqqu la yamu shi ko Allah baya guguwa mm, fa in kasar al-aqwam idan mutane suka yi alfahari da yawa aktharuhum bihi.
ni zan musu zan rinjaye su idan mutane suka haɗu suna yin alfahari wurin yawan dukiya da yawan 'ya'ya Mm, da yawan gidaje da yawan abubuwan jin daɗi aksar biyi to ni zan musu rinjaye zan rinjaye su da manzan Allah Fabai'i shine kasuwanci na in faqi shine ciyarwa na lahu ar-ra'su.
uwar dukiya ta tasa ce ribar mana shi ne Mm, Shita'i wa Lo- sayfi.
lokacin sanyi na da lokacin zafi na dara tsawon zamani kirma Muhammad.
duka ambatan annabi sunansu Mm.
fayan jawo kasdi don haka ne ni- manufata take zar take take zar- zartuwa take nake samun cin nasara a cikin ta نعم ذلكم النجوم madalla da wannan cin nasara
أباني مرادي habani muradi fihi ya bani duk abin da nake nema a cikin zatinsa مم، نحجم مقوم halin kasancewansa ta farki abin daidaitawa سيأتي مني المدح ta sanni yabo zai zo mushi daga gurina من بعده المدح bayan wannan yabo akwai wani yabon ma sabo واسن درسي ina kawata takadduna لصفات da sifofi صفاته ina nufin sufofinsa sallallahu alaihi wasallam. Wali mikwalin ina da kwaɗan harshe lasinun mai fasaha ƙuhu kuma gwani bil Mustapha cikin manzan Allah.
مم، وما زال برهاما Wai mai laifin barhama ne أثني عليك dan yana yabanka ya Muhammadu محمد عين المدح ya wanda shine hakikanin يا yabo من له ال- ya mallahul fatul mak- fatu makkata.
مم، shine ke da fatu makkata shine ke da fatul qabi- qaribi shine ke da fatul mubin Sallallahu shine ke da fatul alaihi wa mudlaki sallam.
ya mallahul صلى الله fatu عليه وسلم Mm.
صفائي kaga tsarkakuwa na أنسي da samun ɗeba kewata صلوت ni ba sa لذكره.
tabbata sai in na keɓance na ambatansa ومن رام ثاني duk wanda ya nema wai yana so ya zo ya ɗebe ma wannan masoyin kewa المحب له الويف wannan masoyin ya ce wai zai zo ya ɗebe mishi kewa ba da annabi ba مم.
da wulwaye hutu ya tabbata gare shi صلاة وتسليم salati da aminci على خير حاشم ga fiyayyen hashimai وآل وأصحاب da iyalai da sahabbansa بهاجة الروح da albarkan wannan salati ya ji talin ruhu ruhin mu ke goguwa li kulli shay'in jala'un wa jala'ul qalbi zikrullahi مم.
komai yana da magogi عرف العين magogin zuciya ambatan Allah yasa shi ce biha ya ji talin ruhu مم.
da wannan salati ne ruhi ke ƙara goguwa ya ƙara haske مم.
na'am عرف العين harful aini على المصطفى المختار mhm.
أن أن- على المصطفى المختار من معشر البيدي Mhm.
صلاة وتسليم من الكل والبعد salatin wa taslimin salati da aminci min alkulli daga dukkan kowa da komai wal ba'di haka nan kuma daga sashi sashin su على المصطفى ya tabbata ga المختار annabi abin zabi من معشر wanda ya zo البيدي.
abin zabi daga cikin jama'ar fararen fata مم. بروز تجلى kai الذات shine bayyanan tajallin zatin Allah magana ce babba أول عابدين shine farkon mai bauta wa kulin kana lirrahman walin fa ana awwalul abidin وواسطة الأهوال في البسط shine والقبض tsanin halayya cikin shimfiɗawa da damƙewa na gaya muku ko a baya annabi shine tsanin kowane hali duk wanda ga an bashi annabi ne ya bashi tsani ne Allah ne zai ba annabi sai annabi ya baka kai annabi zaka tambaya sai Allah ya baka ta haka shine tsanin kowane hali cikin shimfiɗawa da damƙewa cikin samu da rashi مم. سأضربه بالمجد da sannu zan sa annabi karsashi da yaban da nake masa إذ زازها الحياة domin kuwa ya gusar da alfasha مم. مدى الدار tsawon zamani عن قولي ga barin magana na مم.
wa fi'ili da aiki na wa an irdi kuma ga barin mutunci na مم. نبيكم shi على annabi القول.
ne da wahada rabbahu ya kadaita ubangijinsa kubayil kauni tun kafin talikai فصلت عليه sai الذات.
zati ta salati gare shi أحسن بذا الأرض bizal gardi mamaki da kyan wannan biyan bashi نبي عتانا قال ko kuma ka ce da wa- eh, kardi da wannan kardi zaka ce مم.
mamaki dai wannan kyan biyan bashi wato fa sallat alayhi zatu مم.
ya kare ta Allah Allah yi mai salati مم.
kana so ka gane salatin Allah da manzon Allah sai ka je gurin shiwu مم.
eh sai ka je gurin shiwu
نبي عتانا فاتحا annabi ne da ya zo mana yana mai budewa وخوخا yana mai cikewa عليه ثناء الدهر yabona ya tabbata كما gare shi tsawon zamani k- domin ina yin sa- yaban ne domin in yardar da shi bihi da wannan yaban in sa shi ya ji ya yarda har ya ji ya gamsu shine kai ma urdi domin in yardar da annabi bihi da yaban da nake yi. ya ji ya gamsu da yabona ya gamsu da ni نبي عظيم shi annabi ne mai girma لم ترى العين kwayar ido bata taba ganin irinsa ba مم. لم ترى العين مثله ido bata taba ganin irinsa ba ويبعث محمود المقام sannan za a tambaye shi ab- za a tashe shi abin godewan makami لدى العرض yayin yare- ya- yayin bujurowa مم.
eh Allah duk zai bujuro da halitta wa mai yuraduna ko ثاني. مم.
yau mai yuraduna ya aya take to yu- ah, ladal ardi wato a lokacin bujurowa Allah zai bujuro da kowa لا تخفى منكم
yau mai yuraduna لا, تخ... لا تخفى منكم كو- khafiya ko مم. خافية ran da Allah zai bujuro da ku wani mai buya bai isa ya buya ma Allah ba مم.
kowa sai an kawo shi yawmul mashir kenan مم.
To, نبي annabi ne mai makami abin yabo, خلقه وهو أحمد nabiyun azimun annabi ne mai girma, nabiyun azimun kulku annabi ne mai wan- wanda ɗabi'unsa masu girma ne, وهو أحمد kuma shi mafi godiya ne, عليه صلاة salati ya tabbata gare shi من سماء ومن أرض daga sama kuma daga ƙasa adadin abin da ke sama da adadin abin da ke ƙasa.
لا إله إلا الله جليل جميل Shi mai girma ne ko mai kyau ne, صابر mai haƙuri ne, وهو شاكر kuma shi mai godiya ne, أتى رحمة ya zo للكون don rama ga talikai.
من كرم محدي daga tsantsan karamci na Ubangiji,
أفاد إلى كل الخلائق ya kwaranyo faidahu kwaranyansa zuwa ga dukkan talikai ba wanda bai samu ba sai dai Allah, amma kowa annabi ya bashi.
فأكرم بخير الخلق Mamakin girman fiyayyen halitta أما بال yayin da ya gama kowa da kowa da kyautansa.
لا لسان.
Eh abin mamaki ne wannan. Duk zarra ta annabi ya lube ta fafi kulli hayyin ga ka batta bin mutum. Ila kulli aksan nasu juduka ya tsarahu.
مم.
Haka shewa ya ce. Zuwa ga mafi nisan mutane ana ba da kyautanka.
مم.
sai kyautan ka ta tashi ta je ta samu mafi lalacewan jama'a.
مم. ومن ومن حبه تبيد
Wa min hubbihi saboda soyayyan sani tabiyar da sudin fa- baƙaƙe suke fari وبغضه ƙiyayyansa kuwa به سو- به- به سود قوم akwamun da shine wasu mutane li'amun tsinannu suka koma bakakirin bakan bakakirin مم.
min albidi alhali daga farare suke مم. وهذا بحمد الله kaga abin da nake gaya maka dinnan to duka muna yi ne tare da godiya ga Allah يعرف ربنا kuma duka jujjuyawa ne na له ubangijinmu الحكم domin hukunci nashi ne والتصريف tasrifin mu ma nashi ne الحب والبغض jujju lawul hukumu hukunci nashi ne wata tasribu da jujjuya al'amura duka na Allah ne fil hubbi a halin soyayya wal bugdi da halin kiyayya على المصطفى والآل ثم صحابه salati ya tabbata ga manzon Allah da sahal- da sahab- da iyalansa صلاة وتسليم على حالة التربية salati da aminci wanda za ta zo a cikin halin da za ta yarda da ni مم. حرف الفاء harful fa'i
فأهلا بشهر قد أتى بالمخصص
fa'alan muna maraba bisharin da watan da kai ta hakika ya zo mana bil mukhassasi da annabi abin keɓancewa da asrarai na ubangiji محمد عبد الله Muhammadu bawa na Allah سر ممحسي Nani. wanda yake asiri abin tsantsantawa مم. لقد جاء قبل الكون hakika annabi ya yi yawo tun kafin kasantattu في الغيب وحده cikin gaibi shi kadai بإذ cikin buwaya wata Wata buwaya shirifin.
da ɗaukaka kansa وسر مخ- مخصص da wani sirri abin keɓancewa مم. تس- تت- تت- تسترع تسترع في الألباس
ya ɓuya a cikin hijabai فالكو فالكون كله haga halitta baki ɗayansu مم، مظاهر مظاهر الألباس mazayar albashin mazari ne na wannan kaya na لهذا wannan tufafai المخصص maza falkaunu kullu فالكون dukkan halitta كله mazayiru albasin duka m- mabayyana ne na wa'innan hijaban مم، لهذا المخصص ga wannan abin keɓancewa تدور في الأطوار ya jujjuya cikin lokuta مم، إذ كان وحده sa'in da ya kasance shi kaɗai ba kowa مم، تنكر عين العين tanakkar an ainil basiri ya تذكر عن عين ɓoyu العين gabarin idan mai basira مم، almufajisi kuma mai tsananin bincike مم، فأهلا وسهلا muna maraba da lare مرحبا ثم مرحبا muna maraba da lale متى جاءنا المخصص sa'in da annabi abin keɓancewa ya zo mana سري sirri na ومخلصي kuma mai tsarkake ni أهنئ نفسي
ina wa kaina murna ثم يومي da kuma rana ta ta yau وشهره da wata da watansa watan haihuwansa kenan مم، كذا بلد haka nan garin da قد مسه خير أخمصي wanda fiyayyen dan kwaran kafa kar- dan kwaran takalma tafin kafa ya shafe shi مم، وفهرا وعبد الله
da firin ina taya shi murna wa abdullahi da abdullahi duk ina taya su وعقيلة sannan wannan matan wacce take shugaba mai karamci mai lizimtan ɗakin ta أتت قومها domin ta zo ma mutanenta da wani ruhi أين تشاء wanda shine hakikanin jikin dan adam shine hakikanin dan adam صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليم salati da aminci الإله na ubangiji بقدره gwargwadon girmansa على المصطفى ga annaba abin zaɓi والآل da iyalansa والكل مخلص bar ma dai saboda dukkanin wanda muke magana da su bar kulli mukulisi wanda muke magana a kansu din nan da iyalansa
الكرداد bar ma dai tare da da dukkan wani mai ikhlasi shi ne alal mustafa ya tabbata ga manzon Allah abin zabi wal Allah sabansa balbar kulli mukulisi ya tabbata ma ga dukkan wani mai ikhlasi
الكرداد halfud dadi
دمنت لخير الكلك عين صفائي
damintu na yi alkawari ko ka ce lamuni na safa a widadi ko ka ce safa a widadi na tsarkin soyayya ma safa'i sana'i tare da tsarkin yabo na yi alkawarin wannan abu guda biyu da khairul kalki ga annabi fiyayyen halitta aini safayi wanda shine hakikanin tsarkakuwa Naga ce safa'u ana nufin gusar da munanan ɗabi'a da barin halayya da mukamatu ka mai da hankalinka zuwa risken nihayar muradi. Nihayar muradi muradi kuma shine wa inna ila rabbikal muntaha. Ko ka ce safa'u shine mushahadatul haqqi bil haqqi alal ittisali. Shahudun Ubangiji cikin Ubangiji kuma bisa lizumtuwa. To shi manzo Allah shine aini safa'i. Hakikanin shuhudun Ubangiji subhanahu wataala. Aha.
Fa unsi wa ruhi
Ɗaya bakewa na da samun hutuna wa rauhi zaka ce.
mm, fa unsi wa ruhi Ɗaya bakewa na da samun hutuna in zakhartu yana Muhammadan kasancewa ne in na tuna Muhammadu.
abal kauni Uban halitta baharul judi kaga tekun kyauta ayna kaga fakhari hakikanin kyauta jamilul mai kyawun fuska ne.
ma'adinul khair Shirami ne na alkhairi mai kamilun cikakken daraja da nasaba jalilun mai azim girma ne a mai a gir- mai girman ɗabi'a azimul khalqi azimul kulki mai girman ɗabi'u abdul liwa'i o ma'abocin liwa'ul hamdi mm, rasulun amilun annabi ne shi amintacce ajmalun nas mafi kyawun mutane ta gurin sura ta gurin sura mm, wa akmaluhum kuma mafi cikansu fi shiddatin a wa wurin rafa'i a a ta gurin ah, tsanani wa rafa'i da kuma sauki ya fi su cika wurin tsanani da sauki taraka ruqiyan ya hawa matakar hawa mustahilan li wanda hawa wannan abun koyewa ga wayansa ne lana fatadalla ya kusata ya ƙara kusantowa la khaira ya samu fiyayyen kyauta mm, ra'a rabbahu haqqan ya ga ubangijinsa gani tabbas bi'aini wa suratin da gas- da bi ainin da ido wa suratin da jiki wa kullu siwa hadha duk wani ba wannan ba wara to awara yana bayan bayana ne nabiyuna atana shi annabi ne da ya zo mana shafi'an yana mai yin la ceto sakinatin yana ma'abocin jin tau- ah, natsuwa rahiman aziman zahudan wa wala'i mai jin kai ne mai girma ma'abocin shirya da kuma jibintar lamarin a- an- a- al'ummansa Mm, fasab'un talat sab'al masaniya jahratan
ba sab'un Mm, shi ce kaga sifofi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam guda bakwai talat sab'an da suke bin sifofi bakwai sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam bakwai sifofi da suke bin sifofin ubangiji bakwai almasani ababen maimaitawa jaratan a bayyane an gani mm,
wanne sifofi ne sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam bakwai da suke bin sifofin Allah subhanahu wata'ala bakwai Hmm?
na sauraron To wanda- jawula.
akwai wanda ya sani a in akwai wanda ya sani a yi kokari eh wani sifofi ne na annabi bakwai suke bibiyan sifofin ubangiji bakwai wanda kuma suke jaratan a bayyane an gane Mm, sifofi bakwai ne suke bin sifofin annabi a suke sifofin annabi bakwai ne suke bin sifofin Allah subhanahu wataala bakwai
Fatiha, suratul Fatiha.
suratul fatiha Mm.
to ina ji sai wani eh a lissafin min sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam bakwai to ga wani ya ce alhamdulillah ya rabbil alamin to mhm.
Maliki yawmiddin.
to ba su bane sifofin bakwai sune al-qudratu والإرادة wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalam لا إله إلا الله da iko da nufi da ilimi da rayuwa da ji da gani da magana duka sufofin Allah ne amma Allah ya yi ma manzala madadi da su an gane مم.
yasa aka ce maka sufan annabi bakwai ne suke bibiyan sufar Allah bakwai مم.
abin maimaitawa a bayyane
فسبع ثلاث سبع المثانية جهرة wallahi ma agla ma agla sifati shifa- shifa'i abin da ya tsadanta sifofin wannan waraka na kai ya na- ya tabbata ga Allah ya Hmm.
girman abin da ya tsadanta sifofin manzan Allah wanda shine waraka na sai dai a barba Allah Hmm. fasallallahu alaihi Allahu Allah ya salati gare shi fi kulli tarfatin a kowane kyaftawa adid alhasa adadin tsakonkwani wal ramli da yashi wabka munahi daidai yadda nake so wa yu'tihi minni ya bashi bisharatin kuma Allah ya taba annabi bishara wato labari mai faranta zuciya Hmm.
minni kuma a ce daga guri na ne kulla yawmin kowace kulla rana waqtin kulla waktin kowace ra- lokaci la Wato abdil kullum.
abad. Hmm.
annabi ya ga saƙo na abin da zai faranta mashi rai a ce Ibrahimu in yasul kaulaki ne ya aiko La ilaha illallah Mm.
ila abadil abadi har abadan abada da da'i wannan shine tsantsar bau- tsantsar baiwa ita'i kaga lokacin sanyi na وسيفي دهرا da lokacin zafi na tsawon zamani أرض مديه jeran tebo ya ga annabi ولست أرى ta arisa ban zamo ina ganin an yi hutu ba مم، قبل لقائي kafin haɗuwa na da shi به أرتجي da albarkansa ne nake kwaɗayin قلب المساوي a juya munanan ayyukana مم، بفضله da falalansa محاسن su أحبابي koma kyawawa irin na masoya ونيل صفائي ka san kyakkyawa kala-kala ne مم، kyakkyawanka daban da kyakkyawan masoyinka مم، to ina so a canza almasawi bi fadli da falalan annabi su koma kamar mahasin ababin kyawawan masoya مم،
ka gane da kyau ka ku ai sun yi gaba da yawa an fahimta مم.
to Mhm. bihi
به أرتجي قلب المساوي bihi artaji kauni
به أرتجي كوني kadima janabi قديم da albarkan sani nake kwaɗayin in kasance hadimin halaransa وتخدمني أهل البراء sai mutanen sama ni kuma su yi min hidima mutanen ƙa- mutanen ƙasa su min hidima wasu ma'i da na sama مم، وكوني لدى المختار ina kwaɗayin albarkan sa in zamo a gurin annabi abin zaɓi أو عند ربي ko a gurin ubangijinsa مم، كهادر بطل in zama kaman wanda suka halarci yakin badar wannan mai sauƙi ne cikin falalar ubangiji ثم بيع ردائي sannan kaman wanda suka halarci mubaya'a ta yarda وكوني لدى المختار kasancewa na a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam مثل سهابه سهابه misalin sahabbansa ne وأحبابه da masoyansa أو مثل أهل آبائه ko misalin ma'abuta ma'abuta bargo مم، sai suwaye ma'abota bargwanni sai da Fadimatu da Sayyidina Aliyu da Hassan wal Husaini radiyallahu ta'ala Mm.
salatun wa taslimun salati da amincin ubangiji ilahi bi qadrihi salatin wa taslimul ilahi salati da amincin ubangiji bi kadari gwargwadon girmansa ala al-mustafa yabba daga manzon Allah abin zabi da sahabbansa ahli ala'i wanda su ma abota daukaka ne
alhamdulillah alhamdulillah
sallallahu Amin. Amin.